بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع عبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
قال رجل للمؤافى بن عمران أين عمر بن عبد العزيز أمها معاوية فغضب وقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد معاوية صاحبه وسيره وكاتبه وأمينه على الوحي بالله
وقال رجل للمعافى بن عمران wani mutum ya tambayi mu'afa ɗan imran an ce mutumin ne ta ƙi ko mai faɗar gaskiya sai ya ce da shi aina umar bin abdulaziz min mu'awiya ya matsayin umar ɗan al'aziz yake dangane da mu'awiya me za ka ce kuma ɗan al'aziz masu tarihi suna cewa shine khamisul khulafa'ir rashidi na biyar to me za ka ce in za ka iya kwatanta shi da mu'awiya wanne ya fi wani radiyallahu anhu fagadiba shi mu'afa ibn imran sai yi fushi wa kala sai ce la yuqasu bi ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ahadun ba a kwatanta sabon annabi su da kowane mutum ban dai bai taba ganin annabi alaihi wasallam ko me zai a duniya ba za ku kwatanta shi da wayancan ba saboda darajar ba ta wasa ba ce annabi alaihi wasallam wanda Allah ya masa mu'awafaqa ya taba ganin annabi alaihi salam ko ji maganarsa ko zauna da shi ba za ku kwatanta shi da ko har abada ce ba a kwatanta shi da ɗaya inda sahabi ne na annabi alaihissalam sai ce mu'awiyatu sahibuhu mu'awiya sahabin annabi ne alaihissalam ya ci abinci da annabi alaihissalam ya yi sallah a bayan annabi alaihissalam ya fita yaƙi tare da annabi alaihissalam to ya za ka kwatanta shi da wani sannan wasihiruhu kuma sannan sirikin annabi ne alaihissalam kan wasa ita ma'yar abu sufiyan wato abin nan ummul muminina ku tana mun sunanta na ummu habiba sai ya ce ai ƴar uwarsa ce to saboda haka sirikin annabi alaihissalam sannan wa katibuhu wannan murubuci ne na annabi alaihissalam ya rubuta masa takarda zuwa sarakuna da garuruwa sannan wa aminuhu ala wahayi lahi banda takarda da yake rubuta zuwa na guri na wahayi ma ya amince masa yana shubta yana rubutawa to wanda annabawa suke masa shubtar wahayi na qur'ani ya rubuta to kuma za ka kwatanta shi da wani mutum ba
wa utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati rajulin lam yusalli alaihi wa qala كان يبجل عثمان فأبجله الله sannan ya ce wa utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi jinazati rajulain an zo annabi alaihi da janaza ta wani mutum falam yusalli alaihi annabi mai tsira da mun Allah bai masa sallah ba wa qala sai ce kana yugidu usmana ya kasance yana kin sai na usmanu fa abgadahu Allah Allah shi ma sai ya kishi dan haka ba zan masa sallah ba amma ba kafirci ba ne amma ya rasa alheri ba a masa sallah ba kamar yadda annabi alaihissalam yake wa masu bashi in an zo sai ce ba zai musu ba sai an samu wanda zai dau nauyin bashin sannan sai mutum sallah to wannan shi ma sai ce ba yana kin na usmanu haka Allah yana kinsa shi ko ba zai masa sallah ba sai dai wani ya masa dan ba kafiri bane musulmi ne amma ya samu lahani kuma ya asara ta sallar da annabi alaihi ya masa ba ta san sabbai ruwanullah alayhi in aka yi mutuwa annabi alaihissalam ya je sallar in suka da gida sai su ta kuka sai iyalansu ce yaya ya ce da kukan da nake da ba ni na mutu ba ba ni na mutu ba ya ce irin kalmomin da annabi alisa ya faɗa wa wani ba wanda zai ba zai so a ce shi ya mutu aka yi masa wannan ba saboda in dai ya faɗa to in dai Allah ne an gama to shi yasa suke jin daɗi wata rana Aisha radiyallahu anha ta yi rashin lafiya ta yi tsane sai ta kama kuka sai sai mata kuka me kike in mutuwa kika yi ni ne fa zan muke wanka da kaina ni zan haɗa ki ku ne zan muke sallah ita ce ina ma Allah zai kaddara mutu yanzu ta san me ce ina ma zan mutu yanzu annabi alaihi salam malam wai eh mana ai abun ba dama in dai shi kenan in dai Allah ne an gama kuma ya ta ba su goro sahabban nan alaihi har kabarbari yake fa daban-daban in ya zo ba hudu ake ba wani sai ya masa tara wani sai ya masa sha biyu duk wanda ya kara to akwai wani sako da yake ga mutane matsayin da yake da shi a gurinsa amin
قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار أوفوا عن سوءهم
Babalu an Husni yawaito ma a cikin sha'anin ansaru mutanen Madina annabi alaihi ce ufu an musiihim ku yi rangwame ga wanda ya munana a cikin su in yi wani abu da ba daidai ba to ai masa rangwame ka ai masa bai ta da kulli ka kuma a ce sai an hukunta shi a kai wa aqbalu an musini kuma a karbi mai kyau wanda ya kyautata a cikin su a karbi kyautayin nasa amma in yi munana to a kau da kai
وقال احفظوني في أصحابي وأساري فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه
وقال annabi tsira da wancan Allah ce ihfazuni fi ashabi ku kiyaye haƙƙina a cikin sahabbaina wa asahari da sirikaina fa innahu man hafizani fihim maganar da aikin duk wanda ya kiyaye ni a cikin haƙƙinsu hafizahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai kiyaye shi duniya da lahira wa man lam yahfazni fihim wanda ku bai kiyaye haƙƙina a cikin su ba ta hanyar ya kiyaye su ya girmama su ya kuma ji nauyinsu ya kuma faɗi alheri a kansu wanda duk bai wannan ba ta hallallahu minhu Allah zai kau da kai gaburansa Allah zai rabu da shi wa man takallallahu minhu wanda ku Allah ya rabu da shi yushi ku an ya akhuzahu ya kusa ta kama shi hukuba zai masa Allah kiyaye
wa anhu sallallahu alaihi wa sallama man hafazani fi ashabi kuntu lahu hafizan yawmal qiyamah an karɓo daga gare shi a mai tsara mancin Allah ya ce man hafizani fi ashabi wanda ya kiyaye haƙƙina a cikin sahabbaina kuntu lahu hafizan yawmal qiyama zan kasance mai kiyayewa gare shi ranar alƙiyama ni ma zan kare shi in kiyama ta tashi
وقال من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوض ولم يرني إلا من بعيد وقال annabi tsara da mun sha Allah ce man hafizani fi ashabi wanda ya kiyaye ni a cikin haƙƙin sahabbaina warada alayya alhauda zai gangara tafki na gobe kiyama zai je samu shan ruwa wannan tafki na annabi alayhi salam ya nalu shirban minhu wa qawamun wa huwa bi ahdihim wa qul yuzadu man dagaw suka wuce gona da iri za a musu korar kare fatattake su amma wanda yake haƙin sabai zai samu dama ya shiga wa mallami a fazini fi a sahabi wanda bai kiyaye haƙina ba a cikin sahabbai na lam yarid alayya alhauda to ba zai gangara wannan kwar wannan ko wannan tafkin nawa ba zai shan ruwa ba walam yarani illa min ba'idin ba zai gani ba sai daga nesa ya zo kusa da annabi alisan ba zai samu wannan ba wata shekara a nan dandali ana lakta da muke ta wata-wata mun kira malam ali khalil alkantara allah jikansa sai ya lakcar da ya mana aka zo irin wannan zancen to sai ya gaya wani ce shehu man tijjani na nan kano na 'yan mota sun je aikin haji a hajin a zaman mini sai suka haɗu da wani mutum shi ko mutumin baya jin ya dai baya jin kishirwa ko me za a yi a duniya sai shi wani tijjani ya tambaye shi kamar da shi malam ibrahim malam alkhalil yake gaya mana ya ce masa me ya faru sai ya ce ai wata hadisa ce wata kadiya ce ta abu shi mutumin a asalin rayuwarsa kullum zagin sai na abubakar da sai na umar da sai na usmani radiyallahu anhum shi ba shi da ubangida sai sai na ali shi kaɗai yake so wa'annan ko yana zagin su radiyallahu alaihim to sai mafarki an tashi kiyama ga tafkin na annabi alaihi ga mala'iku sun kewaye sannan ya ga annabi alaihi salamu ya ga wa'annan su hudun kowanne akwai jama'a suna zuwa yana buɗa musu suna sha ya ce da ya tashi ya ce wa'annan ukun dan wa ruwansu da su sai tafi wurin wanda yake shine nasa sai na ali yana zuwa sai ce kakka kuskura ka matsuna wa'annan ukun da kake yi ba ni ba kai ya ce to tun da shine nawa ya kore ni na je gurin wa'ancan sai sai ya tafi gurin annabi alaihi salam ya rasulullah a bani ruwa sai ce a'a ai wa'annan ukun kake zagi ba zan baka ba amma akwai sharadi in ka yadda ka daina zagin su zan baka su annabin rahama ne sai ce ya daina ya ce sai ya bashi ce tun daga ran nan da ya farka bai kara jin kishiwa ba ya ci gaba da zagin shine amin amin assalamu
قال مالك رحمه الله هذا نبي هذا النبي
الذي
هدانا الله به أدان الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع في- فيدعو لهم ويستغفر ويستغفر كالمؤدي لهم وبذلك أمره الله أمر النبي بعبدهم وموالاتهم ومؤاداة من آداهم Mm, kala maliku bin anas rahimahullah imamuna malik allah ya ji kansa ya ce hazan nabiyu wannan annabin alas ya zo da haza ismul ishara man ce hikima ce ta magana wanda baya kusa ai ba a ce masa haka wato yana halarci a zuciyarsa yana halarci a tunaninsa babu lokacin da annabi ya fita daga cikin tunaninsa har abada bai taɓa samun wannan ba shi yasa ce hazan na biyu wannan annabin wanda yake halarci a zuciyata ke cikin tunanina mu'addibul khalqi shi Allah ya aiko wato ya koya wa allu- halitta ladabi alaƙarta da Allah ya za ta zauna da shi shi aka turo ya koya wannan ya kuma koya alaihi salatu wassalam idan bala'i ita so ya koya mana yadda za mu yi mu roƙi ubangiji in aka rasa ruwa sai ya koya mana yadda za a yi sallar sha da fari in an gama yadda za a canja kafaɗa ta abin da aka ɗaura idan wata ya kusufi sai koya mana yadda za a yi in rana ta yi kusufi sai koya mana yadda za a yi wani abu za ka yi na rayuwa da ita so sai ce kai sallah raka abi ka miƙa wa Allah in ya zaɓar maka ya zama ka maka garanto har abada ba za ka yi munan ƙarshe a wannan al'amarin ba in tafiya ta kama ka ya ce ga yadda za ka yi safara in za ka tafi lokacin da za ka fita da irin abin da za ka yi sallah da za ka yi raka a biyu ka ba wa Allah amanar kowa naka wata ran wani ya taba tafiya kafin ya da ɗansa ya rasu sai na umar ya ce baka yi sallah ba ka ba Allah amanar saboda ka bayar ba haka ta ɗaya daga cikin zuri aka ba zai tafi ba ya ce in dai kai wa Allah wannan kai sallar ka ce Allah na baka amana kowa nawa to ko sai ka dakatar da su to duk sai dai koya mana wannan in za ka tafi an koya mana ba kai ba ɗar a tafiya domin ka ci alama an ta sahibu fi safari kai ne aboki a tafiya Allah yana tare da kai akwai abin da zaka ji tsoro in dai daga sai kake kuma ya yadda wal khalifatu fil ahli wanda ka bari a gida kuma ya maye maka gurbin su shine a madadin su wal khalifatu fil ahli a'udhu bika min wa asa'is sabri wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli to ga duk wannan ne ina nas'aluka fi safarina haza al birra wat taqwa muna roƙonka biyayya da kuma tsoron Allah wa min al'amali ma tarada aiki kuma wanda ka yadda da shi hawwin alaina safarana haza ka sauka mana tafiya wadwai anna ba'uda ka tauye mana nisan tafiyar duk an koya mana in zaka kwanta bacci an koya maka in ka farka an koya maka in kai mafarki mummuna na tsoro in ka farka an koya maka in mai daɗi kai an koya maka in zaka fita da gida an koya maka in zaka shiga gida an koya maka in za ka hau abin hawa an koya maka in za ka sauka an koya maka babu abin da bai koya mana bai kulla alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wataala sannan a zamantakewar mu muma ya kowa ya dora shi akan yana zai zauna alakarka da Allah alakarka da kanka alakarka da mutane yace ittaqillaha haisu ma kunta wannan tsakaninka da Allah kenan a duk inda ka samu kanka a cikin dangi a cikin bare a cikin gari a daji ko a ina ne ana ganin ka ba a ganin ka to ka ji tsoron Allah kaga an daidaita tsakaninmu da Allah subhanahu wataala ba zai baci ba sai ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha nan kuma namu haƙƙin ni ne mai kan ni ne mai ran ni ne mutum din ni ne nake kin kaina da kaina ni zan rushe kaina da kaina saboda ka an gine ni akan yin kuskure to sai ce ga yadda zaka gyara atbi'i sayyi'atal hasanata in kai mummuna biye masa da kyakkyawa tamhuha kyakkyawan sai ya goge wancan kaga na samu kaina an saita ni yanda zan ba kaina haƙi sai ko mutane ce wa khaliqin nasa bi khuliqin hasani in za ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala su da kyakkyawan hali kaga nan kuma an saita tsakaninka da jama'a tsakaninka da Allah ya yi kyau baka zalunci kanka ba tsakaninka da kanka ya yi kyau baka zalunci kanka ba tsakaninka da mutane an tsara shine ce mu'addibul khalqi bai ladabtar da mutane dora musu akan ladabi yanda za su rayu allazi hadana Allah bihi wanda Allah ya shirye mu da shi waja'alahu waja'alahu rahmatan lil alamin sun ya shi rahama ga talikai gaba ɗaya duk halitta ko kirikiri hashi mutum da aljan da mala'ika da kowace irin halitta an sanya shi zama rahama gare shi sai ce ka ruje min fi jaufin laili a cikin dare yana fita ilal baki ya safi makabartan madina ta ce baki bulgarkadi fai da ulahum sai je musu addu'a wa yastaghfiru ya nema musu gafara kalmu waddi'i lahum kamar mai ban kwana gare su wa bi zalika amarahu Allah da haka Allah ya umarce shi wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi hubbihim annabi tsira da wancan lai umarni da san su wa muwalatim da jibintar lamarin su ne suke bakiya wa mu'adati man adahum da kuma gaba da wanda ya gaba da su duk dare sai ya fita kina na Aisha radiyallahu anha a ranar ɗakinta ya fita sai ta lallaba ta bi sai ya ji alamar bin ya ce menene ta ce sai ce jibrilu ne izo amma bai shigo ɗakin ki ba domin kai ki ji motsi mai ƙarfi ki ɗan damu ko ki ɗan firgita ki ji menene shi sa sai kira na ce na fito sai ce ubangiji ya umarce ka ka je ka yi musu addu'a na ruwayar hatta kalmomin da zai faɗa sai da jibril ya gaya masa ga wanda Allah ya ce ka faɗa musu to annaba sai ke shiga yayi lokacin da muka ɗauko hoton baki a ɗin nan ya mun nuna inda kabarin aƙil ibn abi ɗalibin da abu sufyan ibn al-harisi da kuma abdullahi ibn ja'far radiyallahu anhu to a daidai gurin yake tsaya a inda yake tsaya alaihi salam annan aka binne abdullahi ibn ja'far da sai ya wuce ya ce inda annabi alaihi ke tsayawa a cikin bakiya in na mutu nan za a binne ni to nan yake zama sai ya tsaya addu'ar to sannan ya fita ya ce Allah ne umarce ni ne musu wannan kaga suna da alheri kenan eh amin
وروي عن كعب ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا له شفاعة yawmal qiyamah warwaye an ka'abin an ruwaito daga ka'ab wato mursalin ne ai saboda shi ka'abul ahbari ba sahabi ba ne sai ce laisa ahadun min ashabin muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa lahu shafa'atun yawmal qiyam ba ɗaya daga cikin sabon annabi alaihi salam face sai yana da ceto ranar alkiyama dukkanin za su yi ceto sabon annabi alaihi salam kuma suka suna da tawaru'u akwai yadda annabi alaihi sai wani da ya taba gani na ba zai shiga wuta ba ya gaya musu to sai suka dinga wani abu wanda ya zauna da annaba sama shekara da shekaru i komai sai ce na gode Allah tun na taba ganin wani sai faɗi wani safan dan uwan sai ce na taba ganin wani na gode Allah bai ce ni shi ba ba. shi ma sai ce ni ma na gode Allah taba ganin ka duk haka suka yi ba wanda ya jin kai cewa ni na taba ganin annaba sai dai ya faɗi wani sahabin ya ce na gode Allah da na taba ganin sa sai tawaru na mutane sun yi sa'a malam ka duba ka ga abu amir a wajen yaƙi wani kafiri masa makami sai abu musal ashari kasan jarumi ne na inna na sai ya gani sai ce wancan ne ma haka sai ya bi shi sai ya kashe shi sai abu amir ya ce masa abu musa na roƙonka alfarma na san mutuwa zan yi in na mutu kun haɗa ni kun binne na anan in kuka je madina ka ce na roƙi annabi alaihi roƙa mun Allah gafara min addu'a sai Musa ce to aka zo ku yi rasu aka binne shi a gama yaƙi da suka zo Madina sai ce Rasulullahi Abu Musa Abu Amir ya umarce ni ya roƙe ni alfarma in na zo roƙe ka alfarma kai masa addu'a to sai aga abin da bai taɓa yi ba yayi sai ce ku nemo mun ruwa aka nemo ruwa sai aga ya alwala alayhi salatu wassalam yana yin alola alayhi sai daga hannu sai ce alama gafin da abi amir sai ce waje alhu fauka kasirin min ibadika yau mal kiyama haka yace sai masa gafara ka dora shi akan mafi yawan halitta ka gobe kiyama ka daga daraja sakanta mafi yawan halitta ka gobe kiyama yau musa ji bakon abu sai ce rasulullahi nima taimake ni kamar sai ce Allah magafin lai abdullahi abi musa wa adkhilhum mudkhalan karima sun samu alheri wa adkhilhum mudkhalan karima duk abin da ya faɗan Allah yayi faɗarsa ce kawai ba wahala in dai yi an gama da wani adkhilhum mudkhalan karima sallallahu amin sallallahu alaihi wasallam
talaba min al-muqirati bin nawfali an ya shafa'a lahu yawm al-qiyamati shi shi ka abu da akhbari din talaba min al-mugira ibn nawfal ya nemi alfarma daga al-mugira ibn nawfal shi kuma nawfalu dan harisu shi kuma harisu dan abdul muttalibi shi nawfal din nan dan mazajar suke da annabi alaihi salam almugiratu kuma ɗansa ne shi kuma alharisu shine babban ɗan abdul muttalibi shi kuma nawfal shine babban ɗan harisu abdullahi ma ɗan harisu ne abu sufiyani ibn al-harisi wanda aka yi targiman nan da shi daga baya musulunta yawmul fatahi kuma ya zama na kabarinsa yana nan gurin su uku din nan da abu sufiyani ibn al-harisi da aqilu bin abi talib da abdullah bin ja'far to dai ƴaƴan haris din ne amma nawfal shine babba a cikin jikokin abdul muttalib gaba daya to al-mughira ta ɗansa ne to shi ka abu sai roƙe shi yace yana roƙonka in kiyama ta tashi ka cece ni an yashfa alahu yawmal qiyamah
قال سهل بن عبد الله التستري لم يؤمن بالرسول من لم يوكر أصحابه ولم يقز أوامره yace sahal ibn abdullahi tusturi yace lam yu'min bir rasuli bai ba da gaskiya da annabi ba bal lam yuwaqqir ashabahu wanda bai girma sabon annabi asu bai ji nauyin su ba to ba da gaskiya da manzancin annabi alaihi wasallam wa lam yu'izza awamirahu bai kuma girmama ya karfafi umarnin annabi alaihi salam ya ce a girmama su to bai yi ba wanda duk bai ba bai bai musu ba to ya ba da gaskiya da annabi alaihi salam
فصل ومن إلزامه وإكباره إلزام جميع أسبابه وإكرام شاهده
وأمكنته وأمكنته من مكة والمدينة ومعهاده عائده ولا- وما لمسه صلى الله عليه وسلم وعرف به wannan fasana magana kan izazu wa ikrami wallahu silatun bihi sallallahu alaihi wasallam girmama da karfafa da ganin girma na duk abin da yake da dangantaka da annabi alaihi salam wato abu mai rai da wanda ba shi da rai abin da ake nufi kamar kura tandinsa alaihi salam kamar sosansa na wanka kamar mushi kamar aswaki kamar buta kamar sa'i irin wa'annan duk ba su da rai da sanda shi ga ana ta masu dala'il suna magana akan sahibul kadibi irin waɗannan da sanda da takobi da kibo- da- da da baka to duk irin waɗannan da kuma abin da suke da rai kamar alfadararsa irin duldulu irin su kaswa irin su al'adba to da komin bari nasa alaihi salam da sauran gurare da ije itaba ko aka san shi da wannan abun da a madina akwai guri 313 duk bayan da bai sallah a gurin ba sallama to waɗannan a kan su yake magana sai ce wa min izami yana cin girmama annabi alaihi wa ikibaru wa ikibarihi da kuma girmama shi izamu jami'i asbabihi girmama duk abin da yake dangantaka da annabi alaihi salam wa ikramu mashahidihi da kuma girmama mahallansa to wace wa amkinatihi wato tafsiri ne wannan wato ya zo da su mutu da radifat abin su duk ma'anarsu daya mashahid da amkina in ka zo da kalma wacce take bakuwa to sai ka zo wacce tafi ta fassara sai ta fassara ta sai ce wa amkinatihi da mahallansa min makkata wal madina makka da madina wa ma'ahidihi da guraren da aka san su da shi wajen ibadinsa sallarsa da kamar uswana da take madina uswana ta sarir wanda nan yake koya alkur'ani a nan ya haddatar da hafizai alayhi salatu wassalam da uswana ta aisha inda anan yake yin sallah alayhi salatu wassalam uswana ta wuhud inda baki suke zama to irin wa'annan guraren wa malam masahu da abinda annabi a alaihi salam ke taba ya taba tabawa aw urifa bihi ko aka san annabi alaihi salam da shi to yana daga cikin girmama annabi alaihi salam ka girmama wayannan abubuwan
وروي عن صفية بنت نجدة قالت كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض فقيل له ألا تهلكها فقال لهم أكن لم أكن بالذي أخلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي warwayata an safiyata binti najdata an karɓar an ruwaito daga safiyata ɗan najdata ƙalar ta ce kana libi abi mahazurata ƙussa abi mahazurata yana da tukku tukku ko ka ce zanko ko toliya duk ɗaya ne ko tukku ko zanko ko toliya a goshinsa fi muƙaddami ra'asi a goshinsa iza ada in ya zauna wa arsalha ya kwance ta a sabatul ardi sai ta taba ƙasa ina daga zaune faqila lahu sai aka ce da shi ala ta haliquha shin baka aske wannan tukkun ba ko ka aske wannan zamkan faqala sai ce lam akun billazi haliquha ban kasance daga cikin wanda za su aske ta ba wa qad massaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzala mai tsida da cala ya shafa gurin da hannunsa tun da ya taba wannan to ba zan aske ba sai dai in mutu da shi saboda wannan hannun da ya taba mai albarka na sarisu ba za a kau da wannan abu sai ce haka zan ci gaba haka ake akwai budurwa ya tafi da ita yarinya ce ta zo wato balarura ce saboda sahabiya ce shekarar ta sha hudu za a tafi yaƙi sai ta musulunta mu sai ɗora ta kutar mata a baya ana gurin yaƙin ta musulunta ai ta ta fara al'ada sai ta fashe da kuka ce ya wuri kun zubu da ta zo wanka sai ce ta zuba gishiri a wanka sai aka ce ya zama hususiyarta da aka gama yaƙin sai ya ɗauko wata sarƙa ta zinare da kwaɗo sai ya ce kawo yanki sai zira mata tun daga nan ba ta cire ta ba ta ce da ita za a muci za a binne ni ba zai taɓa samun abinci da shi ba to shi abu muhazurata shine ma dakin lada ne shine mai wa annabi sai kiran sallah a maka lokacin da aka zo fatahu makka yaro ne shekararsa sha shida yana cikin yara sai suka ji an hau kan ɗakin ka'aba bilal ya talla kiran sallah annabi ce hau kai kiran sallah shi ake kwantarwa a baɗa ha'u makka a cire masa tufafi a riginginta da shi a ɗauko margamargan dutse a ɗora masa a ka a yi gashin kuma radiyallahu anhu to wayo gashi tilkal ayyamu nudawil ha bainan nas annabi ya fita maka a boye yau ya shigo fatiha ya karba garin gabaki ɗaya masa fatahi tun daga nan hatta hata sara daga nan har al'arshi an masa buɗi ya zo ya ci garin to bilalin da ake wani sai ce hau kan ɗakin ka'aba ka tilla kiran sallah duk maka tana ji a lokacin ya so lambatin maka idinga yawo da jini haka za duk zai kashe su amma sai ya fi musu to da da ya hau yawan na kiran sallar su ba su saba ji ba sai suka kama isgili matasa sai su ma suna gefe tunda ka san yaro in ana harka yaƙi bai fi san me ake ba bai sani ba ba ina tuna lokacin da aka yakin basasa aka zo ran talata karfe biyar ban manta ba sai muga wani jirgi baki yana ta yawo irin mai walƙi nan ne ashe na 'yan tawaye ne yana zuwa nan tsohuwar airport inda yanzu airport base yake kawai sai jefa bam da la'asar ya jefa bam aka harbe shi ya fita a guje to yarinta yara gaba sai aka tafi a guje ba don soja su san yaƙi suka datse abin da ya tafi da yara wurin wai kowa so yake zai samu rogo wanda bam ya gasa ya ci irin sai ji to kaga halin yarinta kenan za a ci rogon da bam ya gasa in aka bari in suka daga su jefa kan aka datse aka hana akwai wanda muke tare makaranta tare da shi gurin zaman mu daya babansa ya yi soja lokacin yakin duniya sai ya daga hannu ya dinga addu'a Allah ya sa yaƙi ya kari Allah ya sa yaƙi ya ɓaci saboda me saboda in ya ɓaci dole sai ƙwararru wanda suka yakin duniya su za a kirawo wai sai a ji a kira mahaifinsa ya tsofafa kaga sai a kira su babana su za su tafi gurin yaƙi shi me yasa ke son haka yace sun rataye wannan kayan goyon sai in goya masa rike bindiga muna zuwa da naji an yi kaka kaka sai mu zan mika masa su har yanzu ba na manta wannan irin khayal din na yarinta to sai Abu Hamza sai suka dau irin wannan ba sai suka dinga maimaita kiran sallah ba da izini sai azal ta gari sai annabi ce zo kai yana zuwa sai tafa kirjinsa shikenan sai ce na naɗa kala ɗin ikiran sallah shi ne ya bashi a maka shi ne ladanin samun mutuwa an ce har yanzu zuri'a su suke kiran sallah yana masa haka shi kansa abu ma zuri'a ce sai na ji shirya sai na ta kankance cewa manzan Allah ne shi sai na yadda sai ce na naɗa ka kiran sallah to shi ne kuma annabi saba masa wannan tukun shi kenan alayhi salatu wassalam ya gamu da azalta gari amin فكانت في كلنسوة خالد بن وليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم فصدقت كلنسوته في بعض قلوبه وشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من قتل فيها فقال لم أفعلها بسبب كلنسوتي بل لما تدمرته من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركتها بركتها وتقع في أيدي المشركين وكان في قلوسة خالد بن الوليد رضي الله عنه شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء أشكم هولر خالد بن الوليد رضي الله عنه أقوي قاس السكا daga cikin gashin annabi alisa ya saka a jikin hular an saka gashin fa saka dadkalan su wata hufi ba'adi hurubihi ana tsakiyar yaƙi sai ku hular ta faɗi ta faɗi tsakiyar yaƙi fashadda alaiha shaddata sai bai matsa an ce kar da i ba a taba ganin irinsa ba ishiga ifita ishiga ifita ka san a ma'uta sai da ya karya takobi tara duk zaratan takobba sai da ya rasa takobin da zai rike da iketa sai da ya shiga cikin mutum dubu ɗari ifita ya sake fita ba da ya taba shi da ka sara sai da ya kashe mutum dubu biyar bai gaji ba shine alƙumbular zariyar ilahiya to shine daga ta faɗi ifa ɗauki wannan matakin ishiga ifita ishiga ifita in matsa aka dinka ɗauki ba da isa bai suka goya masa baya da aka ga irin wanda suka mutu a wannan to an kara alayhi sahabun nabi alayhi salam kasaratu man qutila fiha sai suka ce dan me kai haka kayi abin yi zafi da yawa faƙala sai ce ban yi dan hular ba lam alfa bi sabil kalansuwa ba hulan da ke ta tata ba limata dan manar humin sharihi sallallahu sau na mai yake jikinta na gashin annaba shi sa ne wannan ba yanda zan in bar wannan hular ta shiga hannun kafirai ko me ba zai mutu kuwa sai suka yarda cewa daidai eh haka yi radiyallahu anhu
وروي ابن عمر وعدده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب في المدينة دابة وكان يقول أستحي من الله أن أداء تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الدابة waru'iya ru'iya ibn umara radiyallahu anhuma an ga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare su wadi an yadahu ala maq'adin nabi sallallahu alaihi wasallam min al minbari ya dora hannunsa a kusa gurin zama annabi alaihi akan minbari yana da matattakala uku ta ɗaya da ta biyu ta uku to annabi alaihi ta uku yake zama in ya tsaya ya hudu ba sai ya zauna ta ɗaya alaihi sai tashi ta biyu sai dora hannunsa a kai sun mawada a ha'ala waje yi shi kuma a ga ya ɗauka ya sa ya goga a fuskarsa da ya taɓa gurin sai goga a fuskarsa ya ce wali haza kana malikun rahimahullah layar kabul bil madinati dabba saboda kai ma imam malik a madina baya hawa baya hawa dabba baya hawa doki baya hawa jaki baya hawa raƙumi wa kana ya kulu ya kasance yana cewa astahyi minallahi ina jin kunyar Allah an ada a turbatan fi ha rasulullah sallallahu alaihi hafiri da ba ina jin kunyar Allah in taka kasar da manzon Allah sama yake ciki abun ne in taka ta da kokatan da ba ina jin kunyar Allah akan wannan
وروي عنه أنه وهب للشافعي قراء كثيرا كان عنده قال الشافعي أمسك منها دابة فأجابه مثل هذا هذا الجواب وروي عنه أن رويته لك إمام مالك تي رحمه الله أنه وهب للشافعي قراء كثيرا يا باوا إمام الشافعي قراء وتوغركي na dawaki mai yawa kana inda hu da suke gurinsa shi Allah hore masa ana tuka masa abubuwa da yawa to shi ko baya hawa da imamu shafi'i ya zo ya zo gurinsa ya zauna san ya zauna ya yi karatu wanda a shine yan kwanakin da ibe fu bakwai bai haddace muwadda ko muwaddan irin waccan ta asalin to shine da ya ga yana wani dan dangwala yau haka yana fita alama a sanu ce wani wani yaro ne zai kawo wasa nan ya ce ba wasa nake ba duk wanda ka gani wannan alama ce na adadin hadisin da na haddace ita ba mu waɗannan haddace ta ce ka haddace ce to zo ka karanta shine yana karanta na ce ziriya fata ziriya fata ziriya fata sai da ya gama da ita gaba ɗaya to ya zauna a gurinsa to da zai tafi ya girmama shi ya ba shi dama ya dinga fatawa ifti ana laka an tuftiya lokacin ka yayi da ya masa bayani akan wata wani ciniki da na taɓa faɗa an yi an yi ciniki na kumare sai mai sai da kumaren ya ce a siye shi koyaushe kuka yake in ba haka ba matarsa ta sako kuma ciniki babu mutum ya sai kumare ya je yana kuka lokacin sai ya shiru sai ce to wani fa ba haka aka yi ba sai ya dawo ya ce to kumare dai ba ko shi ke kuka ba sai imam malik ya ce to ai shikenan tunda akan haka aka yi sharadi ai auren ya mutu kenan kuma ciniki babu shafi yana gurin an ce shekararsa sha hudu a lokacin sai ya ce imamu da zaka ban dama ni da ne masa tambaya sai ya ce na baka sai ya ce kai da ka sai kumare da kukan wannan kumare da shirinsa wanne ya fi sai ya ce kukan ya fi yawa sai ya ce to imamu zan masa kiyasi da Fadimatu bintu Qais radiyallahu anha wacce ta zo neman shawara gurin Annabi alaihi salam na manema da suka zo neman aurenta akwai Muawiyatu akwai Abu Jahmi ta gaya Annabi alaihi salam sai Annabi alaihi salam amma Muawiyatu fa su'uluk Muawiyatu su'uluk ne in an ce su'uluk ba ana nufin mara kuɗi kawai ba ba shi da komai kuma ba shi da zuciyar da zai tashi dinga nema shine su'uluk babu kuma bai damu ba kuma da abin da ya zo hannunsa yau zai iya faca kai kashe su kaf ba ruwansa da gobe ya ce to kin ga halinsa shi kuma abu jahmin la yulqi asahu baya aje sandarsa ya ce to abu sa abu jahmin ai yana sau yana zama a gida yana yin yan kwanaki amma abinda annabi alaihi salam ke nufi la yulqi asahu tafiyarsa ta fi zamansa a gari yawa ya ce to a ƙa'idar magana haka take duk abin da ifurin jayi ana idalakinsa ya ce sau da haka bai tsaku ba tunda kukan ya fi rashin kukan yawa to ana imam malik ya ce da shi ifti ana laka an tuftiya za ka iya ba da fatawa a musulunci lokacin yi yayi to da zai tafi sai ce zan baka wasiya zan baka baka ita kai wukar gindi da ita sai ya ce masa duk garin da ka je za ka zauna to ka nemi wani mai alfarma ka jingina da shi so da martabar karatu ka yi ilimi idan ka je gari ka zauna akwai wawayen gari bai san darajar karatu ba su kuma a duniya ba abinda suke ki irin a taɓa martabar karatu don shi ne na Allah suna ƙin wannan sai ce ka jingina da wani mai alfarma wanda yake da harka ta duniya da mutace ganin kimarsa to in yana tare da kai saboda shi jama'a ba za su taka ka ba ya ce kai wannan saboda kare martabar ilimi kar kuma ka shiga fadar kowane mai mulki in ka san a fadar ba wanda ya san ka domin ka je ba za ka ce ni ne wani ba in ba su san darajar ka ba za su ita umartabar karatu kuma Allah ba zai so haka ba amma akwai wanda ya san ka sai hutar da kai sai musu bayani filla filla wannan shine wani mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza yace sannan mai mulki duk inda za ku yi in kuka zo zama in yace zauna dab da ni kakka zauna fa da tazara tsakaninka da shi to mafi yawan masu mulki suna da yan muri su kuma yan murin nasu shigo ogu ne kowa ya shigo fa da ba sa ganin kimarsa sai su iya taka alfarmarsa saboda shi kuma a lokacin saboda kimar sa gudu zai ce da kai matsawa na zai zauna in ya ce matsawa na zai zauna to an taɓa martaba karatu kuma ubangiji komai zai iya yi akan wannan to sai ce karkai da kai wannan to sannan ya ba shi wa'annan garken dawakin to shine sai ya ce da shi amsik min hadabba ka ɗauki ɗeman a ciki fa a jawo buhubi misal hazar jawabi sai ba shi wannan jawabin ya ce da shi na jin kunyar Allah in taka ƙasar Madina annabi alaihi yana binna a cikinta da kofatan dabba saboda haka a ƙasa yake tafiya ko takalmi ba ya sawa amma fa alhamdulillah anan za mu tsaya wato ba za ka gane wannan ba cewa wayannan mutanen ba na wasa bane jarumai ne yau wani mutum wani ya je madina ma ya ce zai gwada tafiya a madina ba takalmi ka ga yadda za a yi ba wanda ya isa a yau duk abin da kake ji na wuya suna ji amma dauriya suka yi saboda kiyaye annabi alaihissalam ba abin wasa bane ba wai su ma ba sa ji bane duk abin da muke ji suna ji amma suka fi karfin zuciyarsu suka hakura wani ya je gwada ya gani ita fa a madina wuni ɗaya yawansa ba takalmi ya gani to a nan mutum zai raina kansa akan yadda su suka yi ba za su ba za su iya ba ba za a iya ba illa akwai abubuwan da za mu yi koyi da su kamar karfin zuciya karfin hali da amincewa da annaba sai mu da kwatanta gaskiya da bin Allah wannan duk za mu yi amma akwai abubuwan da suke da nauyin gaske wannan sai dai kwatanta akwai abubuwan da ma sai dai a ce da kai ba haka ya kamata kai ba eh yanzu misali a ce mutum ya auri mace duk ran da rayuwar aure ta haɗa su sai kama zazzabi ya dinga makyarkyata sai an kwana biyu uku hudu sannan ya warke ko kuma ya auri mace duk ran da rayuwar aure ta haɗa su sai tafka wata babba asara ya rasa miliyoyi in motoci da su a ce motarsa ta guri kaza ta kama wuta waccan ta yi ta yi karo me kake tsammani ko duk wanda ya aure ta ba a yi wata biyu ba wata uku sai sai i mutu wani ya sake aurenta i mutu me kake tsammani su su a wancan lokacin duk wannan bai zai dame su ba saboda suna da hankalin da ba su fannin tabi a cikinsa an tace hankalinsu sun san babu alaƙa tsakanin wannan da abin da yake samun su don san Allah ya rubuta komai to a yanzu ka ce mutumin yau duk wanda ya auri mace ba da ya mutu ka ce wani ya aura ba ka kyauta ba in ya zo ya ce zai ma sai ka ce ya haƙuri ba zai iya ɗaukan wannan ba ba shi da ƙarfin imanin da hankalin da zai gane ba alaƙa tsakanin wannan sai ce masa karka shiga shine zai daidai da hankali to wannan shine ba a iya kwatanta su amma ba sauran abubuwa ba eh alhamdulillah kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai lokacin da lokacin da bawan Allah yana mun aski ma a lokacin na rasa yake gaya mun a nan unguwar akwai wata wacce duk wanda ya aure ta mutuwa yake shi sai ce ba ruwansa da kansa yake ya ce ni ba ruwana wannan camfe-camfe a wadata zan yi sai wajen malam abba ɗan mai kwaro Allah ji kansu baki da sai ce zan aure wance na san sunanta da kuwa ce zan aure wance da malam abba ce karka kuskura sai ya na shi ya san imaninsa ba zai yi karɓa wannan ba ya ce karka yi ta kale ta kuma shi da kansa yake ce wanda ba aure ta ba zai aure ta kwa sai koyi mutum to kaka shi kaga ba zai iya ɗaukan wannan ba shi malamin da yake malami ne sai ce karka yi haƙura akwai haƙuri ya ce mun ko wanda wani aure tan ko sai ku ka gaya mutum ni da shi ne mun aski ke gaya mun wannan eh Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh